الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattarwar mu a wannan masallacin mai albarka na markazu Nuril Furqan wanda yake ɗaya daga cikin wurare wanda ake ilmantarwa da kuma faɗakarwa a wannan garin namu na Yamai wanda dalilin munasabar taruwan mu shine daura da wasu daga cikin matasa da ake ce ma lajnatu shabab da'wa ina tsammani haka sunan yake suka shirya daura wadda wannan ita ce ina tsammani daura ta farko da suka shirya kuma muna fatan abun zai ci gaba kamar yadda ake da guri zai kasance mai yiwuwa wata uku zuwa wata uku a rika irin wannan daurorin insha Allah kuma wannan tafarkin da suka kama na daura shine tafarki mafifici domin ita daura ta hanyar ta ce ake kawwana waɗanda za su yi da'awa ina sai ya kasance dalilin daura wanda suka huta in ɗari aka samu to dalilin su kowanne guda za a samu ɗari kenan sai a samu ɗari sau ɗari ga kowanne mutum kenan kuga adadin zai yawa amfanin daura yana da yawa sosai yan uwa masu girma wanda ya kamata a ce ƙungiyoyinmu na musulunci sun faɗaka akan wannan tafarkin muna fatan wayannan yan uwan namu matasa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi duk lokacin da na samu kaina a cikin matasa ina ina tuna musu wannan baitin shababan kamal islamu yarda takhalluqa wa dinan wa wa'yan fi swidadil mafariqi aqamu liwa'a ad-din min ba'di sad'ihi wa a'lu liwa'a al-haqqi fawqa al-khala'iqi شبابا قنعا لا خير فيهم بارك الله في الشباب الطامحين matasa wanda ba su da guri na taimakon addini ba su da alkhairi masu kuma guri na ɗaukaka addini Allah ya sa musu albarka yan uwa masu girma abin da ke a gabanmu shine littafin talhisul qawa'idul fiqhiyya lil mubtadi'ina sunan littafin namu a takaice dai maddar zamu ce ita ce al qawa'idul fiqhiyya shine maddar dama da aka shawarce ne ana so a yi fikihu da aqida da kaza sai na ba su shawara daga ciki na zaɓa musu wannan littafin don saboda mahimmancinsa talhisul qawa'idil fiqhiyya ko talhisul qawa'idul fiqhiyya ma'ana resume takaita ƙa'idodi na fikihu lil mubtadi'ina ga waɗanda suke farko-farkon farawa a wannan fannin na alkawa'idul fiqhiyya alkawa'idul fiqhiyya darasi ne mai tsada wanda hatta a jami'a ba kowa ake ba shi ba a kowan ma sai wanda suka yi nisa ni dai a jami'a sai da muka kai sana rabi'a shekara ta hudu kuma a fannin mu na usulul fiqh sai da muka kai sana rabi'a sannan aka fara mu ne alkawa'idul fiqhiyya dan saboda tsadar su to kuma gashi ku kuma za a ba ku su a cikin sauki na'am kenan ɗan uwa masu girma a takaice littafin da ya nuna muna na farko farko ne ashe akwai wanda za su biyo a nan gaba wanda muna fatan bayan wannan littafin a daura ta gaba nan da wata uku za mu karasa kuma alkawaidul fiqhiyya mu samu wani littafi wanda yake mutawassit har mu kai ga wanda yake shi kuma mai me yake da suna mai dan karhe karhe ko musamman idan muka shiga a cikin manzumat da abin da ya kama da haka mawallafi wannan littafin shine a sheikh doktor ali wanis an gane da kyau ko shine wanda ya wallafa wannan littafin yana ɗaya daga cikin manyan malumai na ƙasar misra yana ɗaya daga cikin malumai wanda suka yi ma fiƙihu hidima kuma suka yi ma shari'a hidima wanda yana a raye kenan sai mu ce hafizahullahu ta'ala ba ta da bata lokaci ba kun san karatun daura ba kaman karatu ba ne na a majalisi kenan shi za mu tanye da gaugawa musamman kasancewar lokacin namu takaitacce ne awa biyu ne ke gare mu a gaba ɗayan karatun awa hudu kenan wani littafin ana so mu kare shi a cikin awa hudu don haka yanayin karatun sai ya me da suna sai ya canza daga yadda muka saba a takaice manhajin da za mu bi a cikin wannan littafin shine ba za mu yawaita sharhi ba a ciki bayan wannan kuma a tsakiyar karatu babu tambaya sai dai idan mun yi awa guda za mu ba da minti sha biyar ko minti goma na tambayoyi amma a cikin darasin namu don saboda kada mu hita a wajen maudu'in da muke a ciki bayan haka kuma a za mu fi mai da hankali a kan ƙa'idodin hiya da mai yake da suna a wasu bayanai da za su iya zukowa wanda ba su da alaƙa da ƙa'idodin muna fatan allah ya muna jagora ya sa mu faɗi daidai sannan kuma ya fahimtar da mu abinda za mu faɗa malaiti al-muqaddima kenan muqaddima ta wannan littafin shinhida ta wannan littafin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وانا اجداتي أن سابا رجنتكم أما بعد ما لن يتبايا هكا من المعلوم ينا لكتكين أبن ديكي سنني أقريم أن الله امتن علينا ببعثة سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah ya yi muna ni'ima da ya turo muna da shugabanmu Muhammad tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa wa khassahu bi khasa'isa kuma ya keɓance sa da wasu abubuwa na musamman minha yana daga cikin wannan abubuwan annahu utiya jawami'al kalimi an bashi matattarar kalimomi wa jawami'ul kalimi abinda ake cewa matattarar kalimomi an ya takallama nabiyyu bil kalamil qalil shine manzon Allah yayi magana da magana yar kadan alladhi yakunu lahu ma'anin adida wanda kuma wannan magana za ta kunshi ma'anoni masu yawa wa yashtamilu ala ahkamin muta'addida kuma wannan maganar ta kunshi hukunce hukunce masu yawa وإذا تأمل المرء سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما إذا متنيي لورا دا سنة معنى نوين حديثا من ظن الله وجد فيها من ذلك الشيء الكثير زي سامو أتكين ونن أبو بوا ما سيوا معنى زي سامو جوامع الكلم ديوا أتكين ميكي دا سنة حديثا من ظن الله صلى الله عليه وسلم da akwai ma wani littafi da aka wallafa jawami'u kalimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam in ka shiga a cikin google zaka gansa wa misalu zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam misalin haka fadin manzon Allah la darara wa la dirar babu cuta ba cutarwa ko kuma kada ka cutar kuma kada a cutar da kai zamu ga sharhin wannan hadisin ko wannan ka'idar maliki fa hada aslun yandariju tahtahu al-kathir min al-furu' wannan asali ne wanda a karkashin sa ake samun furu'ul fiqhiyya ma'ana resussuka na fiƙihu allati la tuhsa kasaratan fi fi aglabi abwabil fiqh nan aglab ne kuskure ne wa'anda ba a iya kididdige su dan saboda yawan su fi aglabi abwabil fiqh a cikin mafi yawan babubuka na fiqh wa qad istakhdama ulama'ul fiqh hadha al hadith kuma malaman fiqh sun yi amfani da wannan hadisin wa ja'aluhu bi nafsihi qa'idatan suka sanya hadisin a yanda yake a matsayin ka'ida fiqhiyya ta fiqhu kharraju alaiha al-kathira min al-ahkam wanda ta hanyar wannan hadisin ko ka'idar suka huddo da ka'idodi masu yawa ko kuma hukunce hukunce masu yawa wali anna hadhihi al-qawaid wa amsalaha kuma dan saboda wannan ka'idodin da misallan su mimma yadbatu al-fiqha yana daga cikin abunda yake sa a fahimci fiƙihu shine yadbut a dabtu shay huwa fahmuhu wa isti'abuhu kenan yana daga cikin abin da yake sa a fahimci fiƙihu wa yahuddu masailahu kuma yake ƙayyade mas'alolinsa yake bayanin mas'alolinsa yace dalilin wannan raghabal ulama'u fi jam'i tilkal qawaid malumai suka kwadaitar kuma suka yi kwadayin tattara wannan ka'idodin fi mu'allafatin khassa a cikin wallafafu na musamman ma'ana a cikin littafai na musamman wadalika wannan kuma sun yi shi ne ma'ana sun hidda ma alqawaidul fiqhiyya littafai na musamman li'anna al-furu' al-fiqhiyya mutakathira domin resussuka na fiqhu masu yawa ne wala yumkinu al-ihatatu biha kuma baya yiwa mutum ya iya kewaye sanin su gaba daya fa indama nadbutu tilka al-qawaida dan haka idan muka tantance wannan ka'idodin nastati'u dabt al-furu' al-fiqhiyya to zamu iya mu fahimci rassa na fiqhu ɗan uwa masu girma wannan muqaddimar abinda ta kumsa shine bayanin cewa yana daga cikin abin da Allah yake bance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi shine yana faɗin kalmomi takaitattu amma sai ma'anansu ta kasance da ma'anansu ta kasance mai yawa kamar yadda akwai littafi wanda yake mun yi ma daura a kansa a tawa shine a me yake da suna arba'una hadith min kalimataini arba'una hadithan min kalimataini hadisai guda arba'in wanda hadisan dukkanin su kalma biyu ne a cikin su an gane da kyau ko kuma kowanne hadisi in ka doka zaka iya rubuta littafi a kansa to daga cikin wannan yasa hadisan sai suka kasance ka'idodi domin duk ka'idar da kaje an zano to sai ka ga karkashin wani hadisi ne aka hurdo ta to yace dalilin wannan sai kasance musulunci ma yana tahiya ne akan ka'idodi kaman koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin ka'ida guda zaka samu hukunce hukunce na fiqh masu yawa yace muhimmancin fiqh qawaidul fiqhiyya yasa aka yi masa ma aka yi masa littattafai na musamman har ma a jami'o'i aka keɓance masa madda mai zaman kanta sai mu zo nukta ta gaba a hammul kawa'idil fiqhiyya mafi mahimmancin ka'idodi na fiqhu kun ga a can cikin mukaddima ya ce ka'idodi na fiqhu suna da yawa wanda ba ma za a taba samun wanda za a cewa ba ya kewaye sanin su domin ka'idodin fiqhu daga cikin hadisi ake huddo su su kuma hadisan da kansu imam ina tsammanin abu hanifa ne ko wani daga cikin su yake cewa ma min ahadin illa wa tazhabu anhu sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu babu wani mutum face sai ya mutu bai san wani hadisi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kin tunda ka'idun daga hadisi ake sanin su kuma akwai hadisin da ba a sani ba kenan dole kenan akwai ka'idun da ma ba a mi ba sai an mutu ba a san su ba shine wannan kenan daga cikin mafi muhimmancin ka'idodi sune nan za a zano yakhtalifu yakhtalifu maslakul ulama'i fi ta'yin ahammi hadhihi alqawa'id me yake da suna tsarin malumai game da ƙayyade waɗannan ƙa'idodin mafi mahimmanci ya bambanta fal'izzu bin abdissalam al'imam al'izzu bin abdissalam wadda ɗaya daga cikin malaman usul fiqh yurajji'u al'ahkamar fiqhiyya ila ƙa'idatin wahida shi yana mayar da ƙa'idodin fiqhu a ƙarƙashin ƙa'ida guda ma'ana yana cewa dukkanin ƙa'idodin fikihu suna hitowa ne daga ƙa'ida guda shine i'tibarul masalihi wa dar'ul mafasid kula da maslaha kula da abin da zai amfani da kuma kore abin da zai zamantowa na cutarwa domin ƙa'ida ce malamai suke cewa ash-shari'atu ja'at li jalbil masalihi wa dar'il mafasidi shari'a musulunci gaba ɗayan shi ya zo ne don ya ture banna ya jayo amfani to yace gaba ɗayan a fikihu ƙarƙashin wannan ka'idar ne take hitowa ko kuma alqawaidul fiqhiyya wa yu'awinu wa yu'ayyinu ba'd ba'd ash-shafi'iyyati ahamma hadhihi alqawaid wasu daga cikin malaman shafi'iyya suna ayyana mafi mahimmancin wannan ka'idodin bi annaha arba'un akan cewa ka'idodi ne guda hudu sune mafi mahimmanci wahiya su ne alyaƙinu la ya zulu bishaki kuskure ne wannan a tansis da suka sa a wajen alyaƙinu an gane ko wannan alamar tansis din nan ku hidda ta alyaƙinu la ya zulu bishaki wannan ka'idar za mu ga fassara ta wal mashaqqatu tajlibu at-taysir wad dararu yuzalu wal 'adatu muhakkama dukkanin wannan ka'idodi guda hudu suna ganin su ne ka'idodin da ta hanyar su ne sauran ka'idodin suka fito wa ba'du shafi'iyyati yazidu alaiha qa'idatan khamisa wasu daga cikin malaman shafi'iyya suna ƙara ƙa'ida ta biyar suna ƙara ƙa'ida ta biyar wahiya sune al'umuru bi maqasidiha ita ce ƙa'idar da suke ƙarawa ta biyar wa yazidu ibnu nujaymin fi bayani qawaid muhimma al-imam ibnu nujay ibnu nujaym yana ƙarawa a wajen bayanin ƙa'idodi masu mahimmanci ko mafi mahimmancin ala hadhihi alqawaid alkhamsa akan wannan ƙa'idodin guda biyar ƙa'idatan sadisa ƙa'ida ta shidda wahiya ita ce la sawaba illa bin niyya la sawaba illa bin niyya babu sakamako sai da niyya amma in kuka lura kusan ma'anarsu da al'umur bi maqasidiha duk guda ne shi yasa malamai suka bar ɗabiyar kin dan kawai wa la'alla al-muradu huna bi ahammil qawaid mai yiwa abinda malamai suke nihi da mafi mahimmancin ka'idodi na fikihu ma huwa al-aktsaru tisa'an wa shumulan sune ka'idodin da suka yi wadi da kuma kumsar wasu ka'idodi min ghairihi min al-qawaid ta yanda suka bambanta da wasu wanda ba su ba wa yu'tabaru kal arkan al-asasiyya kuma su wannan ka'idodin guda biyar da ake cewa kaman ana rikon su ne a matsayin rukunai mafi mahimmanci ko rukunai na asali allati yatafarra'u anha al-kathiru min al-qawa'id wanda daga cikin ta ne mafi yawan ka'idodi suke hitowa allati tu'tabaru aqallu tisa'an wanda ake ganin su mafi karanci a wajen yawa wa shumulan da kuma kumsuwa shumulan minha ma'ana kumsuwa akan sauran a takaicen wa masu girma abinda wannan bayanin yake nihi shine malumai sun yi kai kawo game da wa'anne ne ƙa'idodi mahi mahimmanci akan sauran ƙa'idodi na fiƙihu domin an ce ƙa'idodin fiƙihu la yusa kasaratan don yawan su ba ya ƙididdige su to amma duk da haka akwai ƙa'idodi wanda suke su ne usulkin wasu suka ce ƙa'ida guda ce shine me da suna i'tibarul masalihi wa me da suna i'tibaru jalbil masalihi wa dar'i al mafasid wasu suka ce a ka'idodi guda hudu ne su ne al'umur bi makasidiha al-yaqinu la yazulu bi shakki ad-dararu yuzalu sai al-mashaqqatu tajlibu at-taysir an gane da kyau ko sai mi kuma al'ada muhakkama wasu suka ce biyar ne sai aka samu ne ƙara ta uku shine la sawaba illa bin niyya shi kuma malamai sun masa istidraki da cewa a'a la sawaba bin niyya tana shiga cikin al'umuru bi maqasidiha ana ganewa da kyau ko malike ta'riful qa'idati ma'anan qa'ida alqa'idatu lugatan al-asasu qa'ida a cikin yare shine al-asas shine asali wa kullu ma yartakizu alaihi shay'u fa huwa qa'ida dukkanin abunda akan sa wani abu ke dogara ana ce mishi qa'ida qa'idatu hadha hadha al-masjid huwa tahtaha an gane da kyau ko ka'idar wannan masallacin shine abin da yake kasa an gane da kyau wa idh yarfa'u ibrahima qawa'id albayt an gane da kyau ko wannan shine qawa'id shine kina asalin tunda dama annabi ibrahim ba shine asalin wanda ya gina dakin ba ya ta da katangar ne amma foundation kin asalin akwai shi jayyid na'am kenan shine ba ana alqaida da larabci wa tujma'u ala qawa'ida ana hada ka'ida a cikin jam'i na ƙawa'id wahiyar ususu shai'i wa usuluhu hisiyan kana zalika shai ya kasance wahiyar ususu shai'i idan aka ce ƙawa'id shine asalin abu ko asallan abu wa usuluhu da usus da usul duk kusan ma'anansu guda a hausance kenan kun san larabci ya shahara da muke da suna taraduful kalimat ma'ana guda zaka kuma ana gayyanta da lafuzza masu yawa kana zalika shay hissiyan kana zalika shay ya kasance shi wannan asalin hissi ne an gane ko ai ana ganin sa ko kuma ana taba sa ko ana jin kamshin sa ya kasance wannan abun ana ganin sa ko ana taba sa ka qawaidal baiti kaman ka'idodi ko kuma asali na gina au ma'anawiyan ko kuma ya kasance shi wannan asalin a ma'ana ne yake ba a ganin shi a ma'ana ne ake yin sa ka qawaidad dini wa da'aimihi kaman ka'idodi na addini an gane da kyau ko da kuma abubuwan da suke karfafa sa idan aka ce arkanul islam wannan rukunan ana ganin su kenan abubuwa ne ma'anawiya wanda ba a ganin su amma idan aka ce arkanul masjidi amma su ana ganin su kenan ga suna shine ma'anar hissi da ma'anawi wa fil istilahi a cikin istilahi alqaida hiya hukumun aw amrun kulliyun shine hukunci ko kuma wani al'amari wanda yake gamamme kenan wani hukunci ko wani al'amari gamamme aw qadiyatun kulliya ko kuma wata qadiya wadda take gamamma tufhamu minha ahkamul juz'iyat wadda ta hanyar wannan hukuncin ko qadiyar ake gane hukunce hukunce aljuz'iyat wanda suke kanana kanana masu rarrabuwa allati tandariju tahta mawdu'iha wadda take hituwa a karkashin me yake da suna wannan ka'idar kina a istilahi abinda ake ce ma ka'ida shine wani hukunci ne wanda ƙarƙashinsa ake hutar da hukunce-hukunce masu yawa bil misali ya tazihil maqal ka'ida ta al'umuru bi maqasidiha daga ina ka hudo ta innamal a'malu bin niyyati a cikin wannan ka'idar zaka gani sallah na shiga azumi na shiga babu wata ibada ma wanda ba ta shiga a ciki shine ma'anan ka'ida kenan ahmiyatu dirasati alqawaid alfiqhiyya mahimmancin karatun ka'idodi na fikihu ماليتي لدراسة القواعد الفقهية وحفظها والعناية بها فوائد جمة akwai ga karatun ƙa'idodi na fiƙihu da haddace su da kula da su fa'idodi masu yawa lilfaƙihi ga malami na fiƙihu almushtahid wanda yake ƙoƙari mana ya kai daraja ta ishtihadi walƙadi da kuma mai da suna alƙali an gane ko larabci ne aka ma kuskure ma alqadi ya ga ce alqali wal imami wal mufti da kuma limami da kuma mai bada fatawa kun ga an bambanta al mujtahid da imam da al mufti an gaye da kyau ko domin kowanne akwai nasa wuri kuma kowanne da ka'idarsa min hadhihi al fawaid maliki yana daga cikin wannan fa'idodin na karatun fiqhu al qawaid al fiqhiyya na farko لهذه القواعد أهمية فقهية ومكانة كبرى في أصول التشريع wannan ka'idodin suna da mahimmanci na fikihu da kuma wuri ma'ana matsayi mai girma a cikin asalin shari'a ta musulunci li'annaha jama'atil furu'a aljuz'iyyat almushattata domin wannan ka'idodin sun tattara hukunce-hukunce wanda suke a meke da suna resussuka ne aljuz'iyya wanda suke rarrabe suke almushattata wanda suke a warwatse allati qad tata'aradu zawahiruha wanda asalin zahirin su in an gaggama su zai za su iya su ci karo da juna sai a hada su tahta rabitin wahidin a karkashin mahada guda yashalu ruju'a ilaiha wanda yake a cikin sauki zaka komo zuwa ga wannan hukunce hukuncen wanda suke rarrabe wa yaj'alaha qaribatan mutanawil sai ya kasance a kusa za ka samu wannan ka'idodin ma'ana a kusa za ka samu wannan hukunce-hukuncen ka samu ka'idarsu abinda wannan hadisin wannan maganar yake nufi shine mahimmancin karatun kawa'idul fiqhiyya shine ka'ida guda idan ka santa ta hanyar ta kana iya ka hiddo hukunce-hukunce masu yawa mu ɗauki misalin ka'ida ta almashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana jayo sauki tsanani ana samun sa a wajen sallah baka da lahiya ba da lahiya ban iya tsayi ya zan yi sai a ce zamna almashakatu tajlibu taysir balaguro nake yi in nace zan yi azumi wahala zan sha almashakatu tajlibu taysir aje azumi an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan kaida a ƙarshen ta hukunci hukunci da za su yi zaka iya hurdawa a ciki na biyu inna dirasata hadhihi alqawaidi karatun wannan ka'idodin tusahhilu 'ala al-ulama'i ghayr al-mukhtasina bil fiqh tana sauƙaƙe ma malumai wanda suke ba ba specialist ba wanda suke ba takhassusin su bane meke da suna fiqh an gane da kyau ko shine abin da yake nihi wannan ka'idodin suna sauƙaƙe ma waɗanda ba su yi takhassusi ba a cikin fiqh al-ittila'u 'ala al-fiqh al-islami leƙe ko kuma da sanin fiqh ta musulunci wa madasti'abihi lil ahkami da kuma kai makurarsa na hukunce-hukunce wa mura'atihi da kuma kularsa lil huquqi wal wajibat ga haƙoƙi da wajibubbuka karatun qawaidul fiqhiyya zai nuna maka yanda shari'ar musulunci ta kula da haƙƙin da da muke da suna da haƙoƙi na al'umma domin babu shari'ar da ta kula da haƙƙin al'umma ko da haƙƙin halittu kamar shari'ar musulunci ita ce shari'ar da hatta dabbobi suna da haƙƙi ita ce shari'ar da babu wanda yake yana sheda face yana da haƙƙi itace suna da haƙƙi a ciki to balantana mutum idan ka ɗauki misalin ka'ida ta la darara wa la dirar kaga wannan ka'idar ta nuna muna la darara kada ka cutar da wani wa la dirar kuma kada a cutar da kai kenan shari'a ta ba kowa haƙƙinsa kada ka cutar sannan kuma kai mami kada a cutar da kai idan ka san wannan ka'idar kenan babu wani dan durwa de lom da zai zakuwa ya ce maka musulunci yana cin haƙƙin mutane ko musulunci akwai danniya a cikin sa inna dirasata alqawaid alfiqhiyya lalle karatun ka'idodi na fiqhu tukawwinu inda albahisi tana hadawa ga mai bincike malakatan fiqhiyatan qawiyya ma'ana iko na fiqhu mai ƙarhi تنير أمامه الطريقة لدراسة أبواب الفقه الواسعة تنا حسكك أغبانسا تنا حسكك وأغبانسا أوجن كراتون باب بكا نفكه حسكي من يوى كما ما يكي بسونا وان ديكي ما يهوادي من يوى ومعرفة الأحكام الشرعية كما سنن ذات سند دشي hukunce hukuncen shari'a wastinbatil hululi da kuma hiddo mahuta lilwaka'i'i ga abubuwan da suke abkuwa almutajaddida wanda suke sabi wal masail mutakarrira da matsaloli wanda suke maimaituwa a kowane lokaci abinda suke nihi shine karatun qawaidul fiqhiyya zai baka damar iya hiddo mahuta ga wasu hukunce hukunce almustajidda da almutakarrira almustajidda sune wanda me da suna kadaya wanda mu'asira ma'ana a zamanin magabata ba a san su ba yanzu ne suka bullo to idan sun bullo wani hukunci ne za a ba su ta hanyar qawaidul fiqhiyya ne za a mi za a san wannan hukunci hukunci ko kuma matsalolin da ko da yaushe suna maimaituwa duk shekara shekara ko duk lokaci lokaci suna maimaituwa misali irin matsala ta azumin ranar asabar an gaya da kyau ko manzo Allah yake la tasumu yawmas sabti illa fi mafturid alaikum kada ku yi azumi ranar asabar sai azumin da aka farlanta muku to kanga wannan ka'idar duk lokacin da ranar arafa ta zo ranar asabar sai an yi ta mi sai an yi ta kai kawo a kanta yanzu idan wani ya tambaye ka malam ya halatta in yi azumi a mikin suna a ranar arafa da ta yi daidai da ranar asabar yanzu in kana da fikihu sai ka ce masa yanzu kai in za ka yi azumin da niyyar asabar ce za ka yi ko kuma da niyyar arafa ce za ka yi ni zai ce maka a to sai ka ce masa al'umuru bi maqasidiha kai manuwarka arafa za ka yi ba asabar shi kuma za Allah asabar yake kada yi an gaye da kyau ko to wannan shine kenan wallahu ta'ala alam kenan kun ga dalilin ka'ida ta fiqh ka walwale wannan matsalar malai ce na hudu inna dirasatul qawaida tusa'idu al-faqih ala rabt al-fiqh bi abwabihi al-muta'addida karatun ka'idodin fiqh yana taimaka ma masanin fiqh akan hada fikihu hada ƙohohi na fikihu wanda suke masu yawa a rarrabe ka hada su a wuri guda bi wahdatin mawdu'iyya abinda ake cewa alwahdal mawdu'iyya shine me da suna kaman abu ya kasance a me da suna a wuri guda abin da yake rarrabe sai a yi masa wahda mawdu'iyya a game sa a wuri guda ma'ana dai karatun fikihu yana sa ƙohohin fikihu da suke daban-daban ka haɗe su ta yadda ya jima'uha ƙiyasun wahidun ƙiyasi guda zai iya haɗe su mimma yusa'idu ala hifzil fiqhi wanda wannan zai taimakawa akan haddace fiqhu ko ko kuma kiyaye fiqhu wa dabtihi da kuma fahimtarsa mala yace inna dirasata alqawaid alfiqhiyya wal ilmam biha lalle karatun ka'idodi na fiqhu da kuma ilmam al ilmam shine me da suna ka ka kewaye sani da abu an gane ko al-ihafatu bi ma'rifati shay shine ilmam wasti'abaha shi ma dukkanin su da al-isti'ab da al-ilmam duk ma'anan su guda kenan karatun kaidodin fiqhu zai sanya ka kewaye sani da me yake da suna zai sanya ka kewaye sani game da hukunce hukunce yu'inul qudat yana taimaka ma masu hukunce hukunce alƙallai kenan wal muftina da kuma masu ba da fatawa wal hukama da kuma shugabanni inda albahti an hululin a lokacin da suke bincike game da wata mahuta lil masailil ma'ruda ga mas'alolin da suka gitto wan nawazil tari'a da kuma an nawazil ma'ana wasu abubuwa wanda suke at-tari'a masu masu zakkuwa wanda ba a san su a can da ba bi aysari sabilin za su ba mutum dama ya walwali wannan wannan mas'alolin bi aysari sabilin da mafi saukin hanya wa aqrabi tariqin da kuma mafi kusancin hanya ana ganewa da kyau sanin ka'idodin fiqhu zai taimaka ma shugabanni da alƙallai da kuma menene masu ba da fatawa a wajen ba da amsar wasu matsaloli wanda suke sun bullo ba a san da su ba a can da bari mu ba da misalin uniform an gane da kyau ko anko suke ce mishi da da turanci ko ko 'yan nigeria anko da hausa da suke ce mishi da hausa in babu ku yi muna ku yi muna ikhtira'in kalima a uniform faransai ne mara faransanci ne kuma in an ce anko anko shi kuma turanci ne ko anko ba turanci ba ne hausa ce ana turanci ne jayi to anko uniform wanda aka saba yi a nan ne yanzu za a zo a tambayi malamin shi uniform ya halitta an gane ko to yanzu bari mu komo zuwa ga malaman fiqihu uniform ya halitta in kace ya halitta ka ba mu amsa ka ba mu dalili in kace bai halitta ba ka ba mu dalili ya halitta ko bai halitta ba to bari mu ji da sauka daga gadon dan ga mu bata lokaci uniform ya halitta malam sai ka ce ya halitta mai dalili an gane da kyau ko dalili shine babu dalilin da yake haramun ne domin malamai suka ce al'aslu fil ashiya'i al'ibaha an gane da kyau ko amma ya bambanta da al'aslu fil ibaha kuma akwai ka'ida al'aslu fil adatil ibaha asali al'ada shine halacci shi kuma anko al'ada ce ko ibada al'ada ce sai da dalilin da ya nuna haramun ce to amma su kuma ya ka zo wajen hukumomi su kuma suna iya su haramta ankokin an gane ko idan suka lura da cewa ankokin yana jayo ne yana jawo mafasid yana jawo mafsada yana jayo banna akwai yare da za ta sai ta yi zina don ta samu kuɗin mi kuɗin uniform akwai matar da aurenta ma zai mutu don saboda mijinta ya ƙi mata mi malamai kuma suke cewa tasarrufin ra'i ala ra'iyya manutun bil maslaha mu'amalar shugabanni da wanda suke shugabanta shine su rika lura da maslahar abin da ya dace da su malai ce muhimmanci na karshe lamma kanat alqawaid alfiqhiyyah mawadi' ittifaq bain al'immatil mujtahidin da ya kasance ka'idodi na fikihu wurare ne na ittifaqi a tsakanin maluman ijtihadi ma'ana a tsakanin manya-manyan malumai akwai wuraren da suka yi ittifaqi an gane da kyau ko wa mawaji ikhtilafin fiha qalila wuraren da suka samu sabani a ciki yan kadan ne da ya kasance ka'idodi na fikihu malumai gaba ɗaya sun yi ittifaki da akwai su sun yi ittifaki akan su kuma waɗanda ma aka samu sabani akan su kadan ne yace fa inna dirasata hadhihi alqawaid to dan haka karatun wannan ka'idodin turabbi inda albahisi malakatal muqarana za ta tarbiyyantar ga mai bincike iko na almukarana ma'ana bambantawa bainal mazahibin mukhtalifa tsakanin mas'alo tsakanin mazhabobi wanda suke sun samu sabani ma'ana karatun fiqh zai taimaka maka a wajen at-tarjih baina al-mazahib rinjayar da mazhabobi ra'ayukan su wani ra'ayi ne yake inganci wa tuwaddihu lahu wujuhal ikhtilafi kuma ƙa'idodin fikihu za su bayyana maka wujuhal ikhtilaf inda malumai suka samu saɓani wa asbabihi da kuma abin da ya sama suka samu saɓanin bainal mazahib tsakanin mazhabobi da ikhtisarin abin da yake nunawa karatun fikihu karatun qawaidul fiqhiyya zai taimaka maka a wajen bambanta ɗan duma da kabewa a wajen bambanta tsaba da tsakuwa dangane da matsaloli na ikhtilafin malumai a wajen matsaloli malami kaza yake kaza halal ne kaza yake haramun ne kaza yake bid'a ne kaza yake sunna ne kaza yake makruhi ne kaza yake mubah ne to ya za ka yi karin shayar da magana da ta yi inganci ta hanyar kawa'idul fiqhiyya za ka san wannan bil misali ya tabi il maqam malamai sun samu sabani game da me ake cewa salatu duha sallar warha an gane da kyau ko in ji hausawa wasu malamai suka ce bid'a ce an gane da kyau ko kuma suna dalili abdullahi bin umar yana ɗaya daga cikin masu wani dalilin da ke sallar walha bid'a ce ko da yake wasu malamai suke cewa ba a fahimce sa bane ba haka yake nuhi ba an gane da kyau ko to bayan wannan kuma suna dalili aisha ta ce ban taba ganin manzon Allah yayi sallan mi ba yayi sallar walha sai suka ce wannan dukan dalilai da suke nuna sallar walha ashe babu mi babu ita wasu malamai suka ce a'a sallar walha sunna ce domin manzon Allah yayi kuma ya tabbata a hadisai wanda suka nuna haka akwai hadisin ummu hane ta zo a meki da suna lokacin fatu makka ta isko manzon Allah yana sallar walha to yanzu kowanne kuma da mi da dalilinsa yanzu wancan wanda suka ce bid'a ne su zaka bi ko kuma wanda suka ce halal ne su zaka bi ba tare da son rai ba a dalilin ka'ida wannan in kasanta zaka iya bambanta dan duma da kabewa malamai suke cewa al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi dalili mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan dalili wanda yake korewa Aisha ta ce ba taba ganin manzo Allah yana mi ba yana sallar walha korewa take ko tabbatarwa take korewa take yi ummu hani ta ga manzo Allah yana sallar walha ba ita kadai ba su ibnu abbas da sauransu wannan sun tabbatar wannan sun kore in mun fahimci wannan ka'idar yanzu kai tsaye mun fahimci wannan ka'idar sallar walha sunna ce ko bid'a ce domin al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi mai tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda ke korewa domin shi mai korewa tana iya bai mi bane bai gani bane ita ma Aisha abinda take faɗi kenan wallahu ta'ala a'lam wannan kun yawa masu girma a takeice muhimmancin sanin me alqawaidul fiqhiyya wallahi in ina faɗin wannan kamar sai in shi da kaina nake karatun ka'idodi na fiqh in kai sa a wata guda wallahi karatun ka zai yi albarka akan wanda ya shekara goma yana karatu wanda babu fiqh a ciki babu karatun qawaidul fiqhiyya a ciki ana gane da kyau ko za a zo a masa tambaya ya fara tunanin wani hadisi ne gano hadisi ne wani hadisi ne wani hadisi ne hadisai ɗaruruwa ya kasa tunowa amma ka kuma ka'idar da ka haddace guda talatin cikin ta sai ka samu ɗa guda da ta walwale maka mas'ala wannan shine kenan a takaice uwa nan muka kare karshen muqaddima zamu za mu shiga a cikin kai tsaye a cikin gundarin littafin kenan a takaice wannan littafin wannan gabar zamu zo ne ga bayanin ka'idodi guda biyar waɗanda ta ƙarƙashinsu ne gaba ɗayan ƙa'idodin fikihu suka fito ƙa'idodi guda biyar waɗanda ta ƙarƙashinsu ne ƙa'idodin fikihu gaba ɗaya suka mi suka fito wannan ƙa'idodin kuma kana iya haddace su a cikin baiti guda suke cewa hamsun muqarraratun qawaidu madhhabin lishafi'i fakun bihinna khabira ضرر يزال وعادة قد حكمت ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير an gane da kyau an samu nawa an samu nawa uku kenan sai yace washakku la yurfa bihi mutayaqqinun wal qasd akhlis in aradta ujura ka samu guda nawa kenan guda biyar yana da kyau ku rubuta wannan in ka haddace shi kenan da ka tuna shi kenan an gane da kyau in faɗa muku rubuta ko mu wuce ba ku so to ke shi yasa na zo muku da alƙawar da alƙalami dan saboda kowa ya rubuta wannan shine kenan al-imam shafi yake cewa me yake da suna al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibar al-muthiqa fa min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bayna al-khala'iq taliqa in ka rubuta da kamanta sai ka zo ka diba ka gani to mu je خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير نعم وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا يرفع به متيقن والشك لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا فيني الأمور بمقاصدها نعم تمجي نعم ضرر ي... آه لا بركو كيران ضرر يزال وعادة قد حكمت ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا يرفع به متيقن أي اليقين لا يزول بالشك dan saboda baitin yake daidai ne suka juye والشك لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا نعم والقصد أخلص إن أردت أجورا نعم والشك والشك لا يرفع به متيقن لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا نعم خمس مقررة قوائد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا يرفع به متيقن والقصد أخلص إن أردت أجورا mai kwakwalwa masha Allah ina ji ya ma haddace alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko a cikin wannan ƙa'idodin al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha to za mu ga malai ce sharhul ƙa'ida sharhin ƙa'ida al'umuru jam'u amrun shi al'umuru jam'i ne na amr na amrun wa huwa lafzun amun shi kuma amrun lafazi ne wanda yake gamamme lil af'ali wal aqwali kulliha ga ayyuka da magunguna gaba daya da ayyuka na magunguna dukkanin su ana ce musu al'amuru an gane da kyau ko a asali wa minhu qawluhu ta'ala malan sai istishhadi da fadin Allah madaukakin sarki thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum Allah madaukakin sarki yana bayani akan rikicin da mumunai suka shiga a yakin Uhud sai yake cewa thumma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amanatan sai Allah madaukakin sarki ya sabkar akan ku bayan tsanani bayan damuwa ya sabkar muku da amana shine aminci nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum amincin shine wani angaje da ya lullube wasu al'umma daga cikin ku ma'ana ana wajen yaƙi ko mutum na an gaje ka san da kaga mutum na an gaje wajen yaƙi a cikin me yake a cikin me yake aha domin bakin rijiya ba wurin wasan ba wurin wasan makaho bane ko kana jin karan takobi kuma kai an gaje to ka san masha Allah kana da yaƙini kana a cikin natsuwa to shine shine abinda Allah yake niyya anan Allah ya sabka musu natsuwa a wajen yaƙi har ma an gaje suke yi wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum su kuma wasu jama'a rayukansu sun sha musu kai su ne munafukai da suka zo a wajen yakin ba natsuwa ya zunnuna billahi ghairal haqqi suna zato ga Allah ba zato na gaskiya ba zannal jahiliya zato na jahilai yaquluna hallana min al-amri hallana min al-amri min shay suna cewa hallana min al-amri min shay hallana min al-amri min shay hada istifhamun ko wannan istifham malaman balaga suna ce masa al-istifhamu linnafiyi ma'ana ai laisa lana min al'amri min shay hal lana min al'amri min shay ai laisa lana min al'amri min shay ba mu da al'amarin komi da a ce muke da al'amarin kanmu ai da ba mu zo ba shine ma'anan wannan hal lana min al'amri min shay ai laisa lana min al'amri min shay qul innal amra kulluhu lillah kace musu lalle al'amari gaba ɗayan sa ga Allah ne kun ga aka ce al'amari umurni da aiki duka ya shiga a ciki yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna ɓoyewa a cikin zukatansu abinda ba sa bayyana maka ya na lauka na lana min al'amri shai'un suna cewa da a ce muna da wani al'amari na isar kanmu na sai mun ga dama ne mu huto ma kutil na hahuna da ba a kashe mu a nan ba kullau kuntum fi buyutikum kace da a ce kuna a cikin gidajenku labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mazajihim da waɗanda aka wajabta mutuwa akan su sai sun baro gadajensu sun je a wajen me sun je a wajen me sun je a wajen yakin an gane da kyau kowa wannan shine kenan sha'ir yake cewa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidun in ba aka shekar wajen yaki za dai ka mutu domin hanyoyin mutuwa da yawa suke wannan shine kenan mala yace wali yabtali Allahu ma fi sudurikum dan Allah ya jarabta abun da ke a cikin zukirazanku wali yumahhisa ma fi qulubikum kuma dan ya tace abun da ke a cikin zukatanku ma'ana Allah ya san waye ya je a wajen yakin dan Allah wallahu alimun bi dhati sudur Allah masanin abun da yake a cikin kiraza ne wa qawluhu ta'ala da kun fadin Allah madaukakin sarki ila fir'auna wa mala'i ku je zuwa ga fir'auna da jama'arsa fattaba'u amra fir'auna sai suka bi al'amarin fir'auna wa ma amru fir'auna bi rashid shi kuma al'amarin fir'auna ba al'amari bane shiyayye malam yace ai ma huwa alaihi min qawlin aw fi'lin sun bi abun da ke fir'auna yake akai na magana da aiki dan ya nuna mana al'amru dai ya shahi aiki da mi da kuma magana an gane da kyau ko yace wala yuqsadu hadha al-ma'na huna sai dai anan da aka ce al'umuru mai makasudiha ba wannan ma'anar ake nihi ba da aka ce al'umuru ya ce bal yuqsadu bil amri abinda ake nihi da al'amra a nan a cikin al'umuru alfi'ilu shine aiki wa yujma'u ala umurin kuma ana haɗa sa akan umur an gane hatta da hausa suna bambanta umurni da al'amurra al'amurra sun sha mishi kai an mishi umurni an gane ko kina kun gani akwai bambanci hatta ma a hausancan yace wa bima anna al-fi'la huwa amalul jawarih yace amma da yake shi fi'ili aiki ne na gabobi idan aka ce fi'ili huwa amalul jawarih aiki ne na gabobi fal qawlu aidan dan haka ita ma magana yu'addu min jumlatil af'al ita ma za a sanya ta a cikin mi a cikin aiki li'annahu yansha'u min jarihatil lisan domin shi aiki yana hitowa ne daga jariha ai daga gaba ta halshe kenan abinda malai ke so da aka ce al'umuru bi maqasidiha ai al'af'alu bi maqasidiha idan aka ce al'af'alu hatta magana ta shiga a ciki domin ita ma aiki ne na baki wa taqdiru yace dan haka yanda za a kaddara ma'anar wannan ka'idar ahkamul umuri bi maqasidiha hukunce hukuncin al'amurra da manhursu ake kallo لأن علم الفقه domin ilimi na fikihu innama ya hasu an ahkamil ashiya yana bincike ne game da hukunce-hukuncen abubuwa la an zawatiha ba zatinsu ba waliza fustiratul jumla yace dan haka fassaratul jumla ta fassara wannan jumlar waliza fassarat almajallatul adliya shi yasa almajallal adliya suka fassara alqaidatu qaida bi qawliha da fadi da fadin su almajallal adliya wata me yake da suna wani littafi ne da aka rubuta a lokacin daular usmaniya an gane da kyau ko ai kun san majalla ko shine review ma'ana littafi ne wanda ya kumshi da tawai a cikin sa ana ganewa da kyau ko to shine a lokacin da aka rubuta ta to tana ɗaya daga cikin maraji alfiqhiyya domin majallar kawai abinda ta kumsa shine alfiqh alqawaid alfiqhiyya da kuma al-ahkam alfiqhiyya to shi yasa malaman fiqh suna ruju'i akan ta a wajen istishhadi da wani dalili yace shi yasa majallatul adliya suka fassara alqaida bi qawliha da fadin su akan cewa ya'ni anna al-hukm alladhi يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر abinda ake nufi da ka'ida shine hukuncin da akan shine ya ta'allaka da wani al'amari an gane ce ku haka za ku fasara ta kai domin kace kai tarjama ma'anawiyya ba za ka gane komai ba sai dai kai tarjama in kace kai tarjama harfiya ba za ka gane da kyau ba amma in kai tarjama ma'anawiyya za ka gane suka ce abin da ake nuhi da ƙa'ida shine al'amarin da ta hanyar sani hukuncin wani abu yake huta shine alhukman ladhi ya tarattabu ala amrin yakunu ala muqtada ma huwa al-maqsud min dhalika al-amr kenan hukunci wanda shine yake bayyana manufar wani abu da aka yi kenan ita ce ake ce ma ka'ida mala yace fa a'malul mukallafina wa tasarrufatihim dan haka ayyukan mukallafai ma'ana su ne baligai wanda al-ahkamu taklifiyya suka hawa kansu hukuncin baligai wa tasarrufatihim da kuma ayyukansu tasarrufat da amal duk a hausa haka za a fassara su kenan ayyukan mukallafai da tasarrufinsu min kauliyatin ya kasance na magana ne au fi'iliya ko na aiki tahtalifu nata'ijuha sakamakon su yana bambanta wa ahkamuha da kuma hukunce hukuncen su a shar'iyya na shari'a allati tatarattabu alaiha wanda suka ta'allaka da me yake da suna da wannan bi ikhtilafi maqsudi shakhsi da sabawar manufa ta wanda ya aikin wa gayatihi da kai makurar manufansa wa hadafihi duk ma'anar su guda maqsud gaya hadaf akwai da liman manta mini su duk ma'anar su guda da larabci na'am min wara'i hadhihi al-a'mali wa tasarrufat a bayan wannan ayyukan da tasarrufi da yayi ma'ana abin da yake nihi anan shine zaka samu mutum biyu ko mutum goma su yi aiki guda amma kuma kowannen su hukuncin su ya sha bamban da wani dan saboda me dan saboda niyoyin ana gane da ke ku bayan ma niyoyin dan saboda al'akamu taklifiyya kinsu mutum goma su yi sallah a masallaci sai a ce wannan sallar shi bata yi ba dan saboda mahaukaci ne wannan sallar shi bata yi ba dan saboda bai da tsarki wannan sallar shi ta yi domin ya cika sharuɗa wannan sallar shi ɗaya cikin goma na zai samu na lada dan saboda babu cikakken mi babu cikakken hushu'i ana gane da kyau shine abinda me yake da suna yake nihi a nan yake tunda ayyukan mukallafai sun sha bamban da haka lokacin dole sai kasance hukunce hukuncen sun sha bamban kenan ka'idar da aka ba wannan in an zo shi wannan ba ita za a bashi ba kenan dole ka'idodin su yi mi dole ka'idodin su yawaita su bambanta wa qad qurina al fi'lu huna bil qasdi suka ce an hada al qasdu da aiki anan fi qawlihi a cikin fadin sa al umur bi maqasidiha an haɗa su a wuri guda wa bina'an ala zalika yace dan haka dalilin haɗa sukin da aka yi fanniyatul lati la taqtarinu bi fi'lin zahiri niyyar da bata haɗu da wani aiki na zahiri ba la tatarattabu alaiha ahkamun shar'iyya baya ta'allaka akan ta hukunce hukunce na shari'a al'umuru bi maqasidiha al'amurra da niyoyinsu ne mizanin su yake kenan in aka yi aiki babu niyya babu aikin in aka yi niyya babu aiki maluman fikihu ba su da ta cewa a ciki ana ganewa da kyau ko aka yi niyya babu aiki mun san kayi niyya lana zawahir wallahu ya tawalla sara'ir ana ganewa da kyau ko shine abin da yake nufi da cewa an hada aiki da niyya yace dan haka in aka samu niyya ba a samu aiki ba malaman fiqh ba su da ta cewa anan kenan sai dai mu koma wajen malaman me malaman aqida wannan shine kenan wallahu ta'ala alam yake wa misalu zalika misalin haka law tallaqa shakhsun zawjatahu fi qalbihi da wani mutum zai saki matarsa a cikin zuciyarsa ana ji da kyau ga wata matsala wani mutum zai saki matarsa a cikin zuciyarsa aw ba'a farasahu ko kuma ya saida dokinsa walam yantiq bi lisanihi sai dai bai faɗi da bakinsa ba la ya tarattabu ala zalika alfi'li albatini hukmun yace baya ta'allaka da wannan aiki na ɓoye wani hukunci li'anna al-ahkama shar'iyya domin hukunce hukunce na shari'a ta ta'allaku bi zawahir ta ta'allaka ne da abin da yake zahiri a cikin zuciyarka ka saki matarka babu wanda zai ce ma matarka ta saku domin babu wanda ya sa abin da ke cikin zuciyarka inna Allah tajawaza an ummati a'a inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam ana gane da kyau in kace na saki bata ta cikin zuciyata in dai bai hito cikin baki ba ko kuma baka rubuta ba sakin mi sakin bai yi ba kace na cikin zuciyarka na sai damawa na doki na babu wanda ya sani da haka in mun ga dokin nan ga wani sai mu ce ka ya sato dokin wane dan ba mu san da ka sai da mishi ba sai ka gai ka sai da mishi sannan mu za mu ce ka sai da mishi shine abin da yake nihi kenan dai a takeice abin da yake nihi abin da ake ni da al'umur bi maqasidiha kowanne aiki niyyarsa ake kallo idan niyya ta bambanta to aiki zai bambanta aslu hadhihi alqa'ida asalin wannan ka'idar ma'ana dalilin wannan ka'idar duk ka'idar da aka kawo ma sai an kawo maka dalilin ta ina aka cira ta awwalan min alkitab na farko ka'idar dalili daga cikin alkur'ani qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa'inda aka saka za su kame kawunan su thalathata quru'in jini ko kuma tsarki guda uku duk an fassara wasu malamai su fassara alqur'u da at-tuhur wasu sun fassara alqur'u da al-hayd kenan mata amma magana mafi inganci al-hayd ne game an ce at-tuhur muddakin za ta ja da tsawo mata wanda aka saka za su kame kawunan su har sai sun yi haila guda uku wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna kun baya halatta a gare su su boye abun da yake cikin ma'aihinnan su ma'aihor su in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik kuma mazajensu su suka yi cancanta da su maido da su fi zalika aifil idda a cikin wannan iddar in aradu islaha idan sun so yin yake da suna sulhu ma'ana idan sun so sasanta junansu walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kuma mata suna da akan mazajensu kwatankacin abin da suke da na haƙoƙi kenan shine walahunna ai walahunna من الحقوق على الأزواج مثل الذي عليهن سنة ده حقوقي أكن مزاجنسو كمر يند مزاجنسو ما سكي ده حقوقي أكنسو بالمعروف ده كوتا تاوى وللرجال عليهن درجة سيدي مزا سنة ده وتدرجة أي سنة ده منزلة وهي, وهي القوامة الرجال قوامون على النساء أما سو ماتا suna da wani su maza suna da wata daraja akan mata والله عزيز حكيم ألا مبواين من هكما ما ليتي دلت هذه الآية وأن آية تانونا على أن أزواج المطلقات مزاجا ما تند أكسكا أحق بمراجعتهن سوسك هيتشنشنتا دا سميدوسو ما دمنا في العدة ما تكر سنة أتكين عدة أنا جاني هذا كيكو شيني ما أنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك كنن sai malam yace bari mu ida bayanin wannan wa yanbaghi an yakuna dalika bi qasd al islah wal khair kuma ya dace a ce wannan niyyar da mutum zai ta maido matarsa niyya ce ta sulhu da alkhairi wa laysa bi qasd al idrari ba wai da niyyar cutarwa ba ta'aziban dan azabtarwa lahunna ga su matayen bi tatwil al iddati ta hanyar me yake da suna jan idda bi haitu yurajjuha ta ta yanda zai maido ta fi akhiri iddatiha a ƙarshen iddata min talaqati daga lokacin da ya sake ta li yutalliqaha marratan ukhra dan ya ƙara sakin ta wani karo na daban fa tastaqbila iddatan jadidatan sai ta fara sabuwar idda fa tatula bidhalika alaiha al idda sai dalilin wannan iddata ta ta yi tsawo abinda malai yake nuhi anan da aka ce in aradu islaha shine yana daga cikin ƙetar da mazaje suke yi idan suka saki mace ta kusa ƙare idda misali a ce sauran kwana biyar ta ƙare idda sai ce ya maido ta an gane ko kwana biyu kuma ce na sake ki ta fara sabuwar idda sai ta yi wata uku sai ta kusa ƙare iddan nan kuma sai ce mi na maido ta an gane ko sai ta kusa ƙariya kuma sai ce ya sake ta yanzu kuma shikenan dan mi wai dan ya ja lokacin kada ta yi saurin mi kada ta yi sauran aure shi kuma lokacin yana kokarin tara kudin da zai sabon aure an gane da kyau ko domin kun san al'amarin mata da miji sai a hankali akwai wata matar in ta kunsa maka sai ka ji ina ma a ce me yake da suna Allah bai halice ta balle ma ka ganta ka aure ta shi yasa an zo a fada ana hira kowanne na bada labarin ana bada labarin mata sai wani can cikin farin ciki ce kai innan nisa a rayahina na lana su mata yi ba wani turaren raihan ne Allah ya halitta muna don saboda mu ji kamshinsu mu ji daɗi shi kuma wani can ashe an kuso masa sharri sai ce innan nisa a shayatina na lana an gani da kyau ya ce a mata yi wasu shaidannu ne Allah ya halitta mu da su samu a cikin juna su rikita mu wannan shi ne kenan a takaice da yawa masu girma Allah maɗaukakin sarki ce in baka son mace ka rabu da ita kada ka cutar da ita in kuma kan rabu da ita tana idda kana so ka maido ta to kai kake da damar ka maido ta matukar baka kare idda ba domin da ka maido ta ta maido ko baka so ba ta maido sai ya kasance ita ce ba ta son kuma a wannan sai a koma sabon babi babin me za a koma alkhulu namiji shike da talaq mace take da me take da alkhulu ma'ana ta biya sadaki ko ta biya wani abu sai ta sai ka sake ta saniyan muhallu shahid anan in aradu al'irada daga anniya ne ko shine ma'anan dalilin wannan ka'idar in aradu islaha ai in qasadu khairan wa qad qila al umuru bi maqasidiha thaniyan min as sunna as sunna an amru ibn al khattab an umar ibn al khattab an karbo daga umar ibn al khattab radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ina da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce innamal a'malu binniyati lallai dukkanin ayyuka suna gudana ne da niyoyi wa innama likulli imri'in ma nawa kuma kowanne mutum yana da abin da yayi niyya ma'ana kowanne mutum sakamakonsa ya ta'allaka da niyyarsa daidai kuɗinka daidai shagalinka na'am wannan hadisi kenan shine mafi girman dalili akan mi akan waccan niyyar innamal a'malu binniyati al'umuru bimakasidiha ibara ce kawai aka canza amma dai ma'anan su duka guda ne wannan hadisi al-Imam Shafi'i yake cewa huwa thuluthul ilm yake wannan hadisi shine dai cikin ukun ilimi ana gane da kyau ko shi kuma al-Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa usulul islami ala thalathati ahadith asalin musulunci akan hadisai guda uku ne yace hadithu ibnu umar innamal a'malu binniyat wa hadithu aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa hadithu nu'man bin bashir in al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun an gane da kyau ko wannan shi la ya'lamun kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra ala dinihi wallahi in kai aiki da wannan hadisin ka tsira in ka nisanci shubuha to ka tsiratar da addininka Allah ka ba mu ikon nisantar shubuha an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiq nafaqatan lalle kai ba za ka taba ciyar da wata ciyarwa ba tabtadi biha wajha Allah kana neman yardan Allah da ita illa ujirta alaiha face an saka maka akanta hatta ma taj'aluhu kuskure ne nan an gane ko malkomil suka sake na a shahi lamun sai a bar alifun hatta ma ta ja'alu fi fiyin ra'atika a wata riwayar fi famin ra'atika hatta abinda kake sanyawa a cikin mi a cikin matar iyalinka ashe wannan yake nunawa me yake da suna wannan dalilin wannan istishhadi a wannan hadisin shine tabtagi biha wajha Allah an gane da kyau ko al-ibtigha'u minan niyya إذا كنت تبتغي الشيء فكأنك نويت الحصول عليه إن أكتي كان نيمان أبو أنا نهين كأقول النير مي نيمان سامو وانا أبو kenan wannan shine dalilin muke suna ka wannan hadisin akan cewa dalili na ka'idar al'umuru bi maqasidiha kenan ba za ka taba samun ladar ciyar da iyalinka ba har sai kayi niyyar dan wa kake yi dan Allah akwai wanda yana yi idan ta kai kara gidansu ta ce ba a ciyar da ita ana gane da ke ko akwai wanda yan dan dan saboda kada matar shi ta zo cikin abokai a ce a ce matar shi kwanjaman mace ko abin da ya kama da haka kenan da yawa masu girma mu gyara niyoyin mu a cikin ciyar da iyali shi yasa duk haushin da matar ka za ta baka kada ka ce za ka kuntata mata bangaren abinci dan in kai haka kenan ya nuna ba dan Allah kake ciyar da ita ba dan ta faranta maka rai kenan ba ta faranta maka rai ba kenan ba za ka ciyar da ita ba Allah ka ba mu ikon haƙuri rawa ahmadu fi musnadihi bi raqmin tantantan min hadith ibn mas'ud na tuno da i'dadiyya rubba katilin bayna as-saffaini an ga yadda ke ko rubba katilin bayna as-saffaini nan ma sun yi kuskuren zabt takan iyuwa ka samu wanda aka kashe tsakanin sahu na yaƙi Allahu a'lamu bi niyyatihi wanda Allah shine mafi sanin niyyarsa ma'ana takan iwa kaga wani mutum ya je jihadi an kashe sa sai ya kasance Allah ya san niyyarsa dalilin niyyar sai Allah ya sa sa a wuta ana gane da kyau ko shine an dawo daga wani yaƙi ana fulanun qatilun ko da aka kawo ga wani ce fulanun qatilun sai ce kalla a'a huwa fin nar shi dan wuta ne an gane da kyau ko sai mu za a ce kalla inni ra'aituhu fin nari li burdatin ghallaha na gan shi a wuta dalilin wani bargo da ya sato ma'ana shi ya zo wajen yakin ne don ya samu wasu kaya da zai da zai amfani da su an gane da kyau ko kinan niyya sai ta abunga wannan hadisi dalili ne akan ka'idar da yake da suna anniyatu ablahu min al'amali ka'ida ce babba anniyatu ablahu min al'amali tana ɗaya daga cikin furu na wannan ka'idar ta al'umur min qasidiha al'anniyatu ablahu min al'amali ma'ana niyya ta yi aiki mahimmanci ana gane da kyau ko ka zo ka yi sallah a hana maka a hana maka lada ka zo ba ka yi sallar ba kuma ami a baka lada za mu ga hadisi a nan gaba an abi darda yuballighu bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana ɗaya daga cikin siyar da malaman hadisi suke aiki da shi a wajen mai da suna raf'ul hadisi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kenan daga abu darda yana isar da hadisin zuwa ga manzon Allah man ata firashahu akan cewa duk wanda ya zo wajen kwanciyarsa wa huwa yanwi an yaquma yana da niyyar ya tashi fa yusalli min al-layl ya salla da dare fa galabathu aynuhu sai idanunsa suka gala suka rinjaye sa ma'ana kwana ya dauke sa hatta yusbiha har sai da yi wayi sahiya kutiba lahu manawa za a rubuta masa ladar abin da yayi ne abin da yayi niyya wa kana nawmuhu sadaqatan alayhi min rabbih sai wannan kwanan ya kasance sadaka ce a gare sa daga wa daga ubangijinsa wannan hadisin ya ma yi hiddimuna wannan ka'idar anniyatu ablagu min al'amal har yanzu kuma ka'ida dalili akan ka'ida da suke cewa suke cewa من كانت عادته فعل الخير فعجز عن فعله لعذر كتب له أجر فاعله من كانت عادته فعل الخير فعجز عن فعله لعذر كتب له أجر فاعله duk wanda ya kasance a al'adar sani yana yin wani aikin alkhairi sai wani uzuri ya hana masa yin wannan aikin yana da niyyar yayi to za a rubuta masa ladar kamar yayi ne kamar yayi wannan aikin wannan kaida tana shiga a wurare masu yawa ana da ana gane da ke ko na'am li'udhrin a sai da kana lamu ta'lil sai da uzuri kenan misali kana so ka tashi kai kiyamul laili a karhe uku na dare kuma kwanta ba sai karhe ɗai da Allah ka so kai wannan sallar an gane da ke ko ko kuma ka san ka gaji kana so ka tashi kai sallar asuba kuma kana da rebai kuma ka kisa rebai kin da Allah kana da uzuri ba ka da uzuri an gane da ko domin ka san in ka sa rebai zaka tashi amma baka sa rebai kin ba kina wannan kai abin da ake ce ma alhiyal malamai suke cewa kuma alhiyal fi shar'i batila a cikin ibada in kai dubara to wannan dubarar ba za ta amfana maka da komai ba na'am mala yace fa hadhihi al-adillatu wa ghayruha wannan dalilan da wanda ba su ba ta dullu dalalatan wazihatan suna nuni karara ala anna mizan al'amali akan cewa ma'aunin aiki huwa niyyatu wal qasdu ita ce niyya da manufa wa laysa mujarradi surat al'amali ba wai kawai ba sura ta aiki wa hay'atihi da kuma yanda aka yi sa ana ganewa da kyau ko na'am ina tsammani awa guda tayi wanda ya kamata mu ba da higina tambaya minti bakwai ko biyar haka sai mu ce a gaba gani ko ha a kare ka'idar ha? na in akwai wani istifsari ko kuma istifsali na in babu kuma sai mu wuce gaba na ina ji kamar nan na an riga ko na mhm na muhammad shahid king in aradu islaha an gane ko ai mun yi bayanin sa muka ce al'irada daga anniya ne ko wannan in aradu islaha shi shine istishhadikin shine istishhadikin na ai innawu isla innawu salahan in qasadu salahan na'am na'am akramakumullah tafaddalu na'am الفرق بين الصورة والهيئة الصورة شيني إيماجكين أبو ana gane da kyau ko kamar abun hai'a shi kuma daga aikin abun ne an gane da kyau ko yanzu wani zo yana yana karatun qur'ani akwai suratuhu wa hai'atuhu surarsa ga yanda yake hai'arsa zamne yake yana dan haka yana karatu an gane ko shine hai'arsa wannan shine kenan kenan wannan da duka dai muke da suna mai yake da suna ishtihadi ne Allahu ta'ala a'lam na'am na'am na'am mhm نعم أو ضاع نعم ينطق نعم ولكن التنمية صدقة ولكن ما نطق نعم منصوب الأمر هنا إنما الأعمال بالنيات الفرق هو أن النية يتبعها عمل أنا malamai sun kawo shi ne istishhadi akan kai in an tambayika wani hukunci ne za ka yi a matsayinka na malamin fiqihu a matsayinka na malamin fikihu kana aiki ne da zahiri ba aiki da mi ba ba aiki da batini ba an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a matsayinka na faqihi in aka tambaye ka mutum ne ya saki matarsa cikin zuciya saki yayi ko bai yi ba sai ka ce a saki bai yi ba tunda bai hiddo abun ba an gane da kyau ko domin shi a bangaren niyya yana daga cikin hadithun nafs shi kuma manzo Allah yake inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam ana ganiya da kyau kayi niyyar kai zina sai ka fasa amma shi ma akwai sharadi da min likulli qa'idatin mustasnayat an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shine kenan wallahu ta'ala alam akwai bambanci kuma wata ran tsakanin da al'am da anniyatu da al'azm al'azm shine anniyatu ma al-iqdami ila shay' an gane da kyau ko al'azum shine kayi niyan abu kuma kama tahiyinsa shine al'azum shi yasa suke cewa an-niyatu yutlabu fiha al-jazmu la taraddud yana daga cikin ka'idodi na al-umuri maqasidiha niyya ana buƙatar jazm a cikin ta banda taraddudi lokacin da mutum ya saki matarsa a cikin zuciya kamar yana taraddudi ne ana gane da kyau ko amma da ya hito ya gai shikenan a wannan lokacin abin ya tabbata wallahu ta'ala a'lam na'am za mu ci gaba mali ce wal maqsudul ahammi wal maqsudul ahammu alladhi li ajlihi shuri'atin niyya manufa mafi mahimmanci wadda dalilinta aka shar'anta niyya na farko tamyizul adati anil ibadat ana gane da kyau ko bambanta ibada da aiki tamyizul ibadati anil adat ko a tamyiz haka ne tamyizul ibadati min al adat shi ma wannan asalin sa kaida ne anniyatu tumayyizul adat tumayyizul ibadat anil adat an gane da kyau ko anniyatu tumayyizu al-ibadat anil adat niyya tana bambanta ibada da al'ada mala ya kawo misali yace kal wudu'i wal ghusli kawan misalin wanka arwalla da wanka yataraddadu bayna at-tanzifi wat tabarruk wannan wanka da arwalla yana kai kawo ne tsakanin at-tanzif tsarkakewa wat tabarrud an gane da ke ko shi kuma at-tabarrud shine dan sanyayawa misali ka hito daga cikin rana sai ka misali ga azumi wasu zuba ma cikin su ruwa an gane ko to wanka da arwalla kusan haka ne tsarkakewa da sanyayawa wal ibada kuma akwai ibada a ciki fanniyatu tumayyizul murada minhu to niyya ita ce za ta bambanta wankan da kai dan tsabta ne ko dan ka ji sanyi sanyi ko dan ibada ne arwallar da kai a'a dan kawahunka sun yi kura ne da hannuwa ce saka dan wanke da sauransu ko kuma a'a kayi ne dan kai ibada ana gane da ke ko shine anniyatu tumayyizul adati an al-ibadat ko tumayyizul ibadat an al-adat مالك والإمساك عن المفطرات قد يكون للحمية والتداوي كاميوا دقاء المفطرات شيني أبوان دسكي والولي أظمي قد يكون ينا إيه كسنشي للحمية الحمية شيني ريجيم أنا قاية رجوكو ترازو سر ريجيم شيني معنى درجي كبا mutum mutum zan yi kwana biyu bancin abinci don saboda ya rage kiba turawa suna yin shi wattadawi don kuma magani akwai ɗaya daga cikin malaman turai da yake cewa da a ce ana amfani da azumi wajen warakarwa ya ce da cututtuka da yawa sun da suna sun waraka dalilin azumi auli adamin hajjati ilaihi ko don kuma kawai ba ma ka buƙatar abinci ne shi yasa kai ini gaba ɗaya baka ma ci abincin ba wanni ya tutumai yuzu zalika niyya ya take bambanta wannan mutum biyu tun da asuba ba su shigo ba hammare ce wannan ya samu lada wannan kuma ya tashi a tutar babu an gane da kyau ko dan me yasa ka ba wannan ladar shi yayi ne dan me yayi azumi yasa ya kame shi kuma wannan bai samu abin da zai ci bane shi yasa bai ci komai ba ana gane da kyau ko ko kuma a baya shawar abincin ne wal julusu fil masjidi kenan niyya ita za ta bambanta wannan wal julusu fil masjidi kad yakunu lil istirahati wa kad yakunu bi qasd li i'tikaf zama a masallaci yana iya kasancewa da niyyar hutawa an gane da kyau ko ko kuma musamman in masallaci ne masu kilim ko kuma da niyyar itikafi wan niyyar tumayyu zalika niyya ita za ta bambanta wannan wannan ya zamna masallaci ya samu lada wannan kuma wataran ma ya tashi ma da zunubi ko ba da lada ba tunda wanda ya zauna masallaci na takun da sallah a shiga whatsapp a shiga facebook a kalli wagga gata nan da tsiraici a saurari wagga music to kaga ba abin da zai tashi in ba zunubi ba Allah ya kare mu wa daf'ul mali lil ghairi misali na gaba ba da dukiya ga wani idan aka ce dukiya ba ana nufin kuɗi ba kawai an gane da kyau ko almalu ma tamiru ilayhi nafs duk abin da rayuwa take so ana ce masa almal ana gane da kyau ko komai inda rayuwa tana so almal ne ba sai kuɗi ba kawai qad yakunu hibatan takan iya ya kasance dan kyauta ne a waslatan ko kuma a kana neman wata saduwa ce ma'ana kana neman kulla alaka ce shine wasla daga silatul rahim ligardin dunyawi dan saboda wata manufa ta duniya wa kad yakunu qurbatan yakan kuma iya kuma ya kasance dan neman kusanci ne zuwa ga Allah kazzakati kaman zakka والصدقه ده صدقه والكفاره ده كفاره والنيه تميز ذلك النيه ita zata iban banta wannan bil misali yattadhi al maqal wannan ya ba ya gaji mota wannan ya ba yan kokowa mota ayyuhu ma fi sabilillah zahiran zahiran lan az-zawahir wallahu yatawalla sara'i ayyuhu ma fi sabilillah wanda ya ba ya agaji ko abinda ke ba su ka san dai wanda ya ba ɗauko kowa mota ba da Allah ya bashi ba a gani da kyau ko domin wannan i'ana ce alal ismi wal udwan wala ta'awanu alal ismi wal udwan wa zabhu qad yakunu bi qasd al akli yanka take iwa kasance da niyyar ci wa qad yakunu lit taqarrub bi iraqati dima yakan iya kuma ya kasance dan neman kusanci ga Allah ta hanyar zubda jini wan niyyatu tumayyizu zalika wa ma nahnu an zalika bi ba'id ko an yi layya akwai wanda nama dai suka yanke fa shuri'atin niyyatu li tamyizul qurb min ghayriha dan haka an shir'anta niyya dan ta bambanta ibada da wadda ba ita ba ku rike wannan ka'idar an-niyyatu tumayyizul ibadat anil adat na biyu tamyizu daga cikin manufar niyya tamyizu rutabil ibadati ba'dha an ba'din bambanta matsayin ibada sashi akan sashi ana gane da kyau ko ya bada misali yace fal wudu'u wal ghuslu was salatu wanka arwalla da wanka da sallah was sawmu da azumi wa nahwuha da makamantansu kad yakunu fardan yana iya kasance an yi ne dan yin farilla wa nazran yakan iya kuma ya kasance dan yayi alwashin zai wata sallah ne wa naflan yakan iya kasance yayi ne dan yayi nafila wa tayammumu da taimama kad yakunu anil hadasi takan iya mutun yayi ta ne dan saboda hadasi an gane da kyau ko awil janaba ko kuma dan saboda janaba domin ita taimama badlun ce anil ghusli wal wudu an gane da kyau ko taimama maimako ce ta wanka da arwalla janaba ta kama ka babu ruwa me zaka yi taimama zaka yi idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl ita ma wannan kaida ce idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl me asl shine kai wanka babu ruwa me badl a taimama shine idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badl yace haka taimama kana iya ka zo ka yi ta da niyyar dan babu ruwan arwalla ne kana iya kuma ka yi ta da niyyar dan babu mi ruwan wanka dan ka samu janaba sai yace wanni yace fanniyatu fa shuri'atin niyatu wa suratuhu wahida kuma ita taimaman duk guda ce an gane ko sai dai niyoyin nata niyya ne ya bambanta ta yace fa shuri'atin niyatu litamyizi rutabil ibadat da haka sai aka shar'anta niyya dan bambanta matsayi na ibadu ba'diha an ba'din sashi akan sashi kenan manufa ta biyu ta niyya shine ta bambanta ibada daban-daban ibada wadda take iri ɗaya ce amma sai niyya ta zo ta bambanta ta kamar yadda aka ba misalin arwalla ka yi dan farilla ko dan nafila taimama ka yi dan janaba ko dan hadasi shi ma wannan ka'ida ce daga cikin ka'idodin da suke fitowa daga wannan ka'ida ta ta asl al-umur bil maqasid yan suke cewa an-niyyatu tumayyizu al-ibadat ba'daha an ba'd an gane da kyau ko an-niyyatu tumayyizu al-ibadat ba'daha an ba'd niyya tana bambanta ibada sashen ta akan sashi na'am mala yace abwabul fiqh allati jarat fiha hadhihi al-qa'ida kohohin fikihu wanda a wannan ka'idar ta gudana a kai kohohin fikihu wanda wannan ka'idar take shiga a cikinsu tajiri hadhihi alqa'idatu fi kathirin min al-abwab al-fiqhiyya malai ce wannan ka'idar tana gudana a cikin diyawa daga cikin kohohi na fikihu kai zaka ma iya cewa gaba ɗayan koyin fiƙihu an gane ko niyya tana gudana a ciki awwalan na farko tajri fil mu'awadat shine ma ne ce mislu awwalan na farko tajri fil mu'awadat abinda ake ce ma al mu'awadat huwa al akhdhu wal ata shine al mu'awada al akhdhu wal ata tana shiga a cikin al mu'awadat ma'ana zamu iya cewa kasuwanci والتمليكات maliya da kuma mallakar da dukiya ga wani kalbai'i kaman saye da sayar kaman sayarwa wa shira'i da kuma saye wal ijara da haya was sulhi da sulhu wal hibati da kyauta fa innaha kullaha inda itlaqiha domin wannan abubuwan gaba ɗayan su in aka gaye su tufidu hukmaha suna ifadar suna fa'idantar da hukuncin almu'awadata ne ku gaya min cikin wannan abubuwan wani ne ba almu'awadata ba domin ce almu'awadata huwa al'akhzu wal'afa to me ba almu'awadata ba anan anniya kasuwanci saye haya sulhi me yake da suna menene sulhu an gane ko da kuma alhiba asulhu yace asulhu kun yarda da haka a akwai sulhun da ai sai an bada wani abu sannan ai sulhu ko baka san da haka ba bayan wannan kuma idan aka ce almu'awada bai ta'allaka ba kawai da kuɗi a sulhu za ku iya sakar za ku iya bada wani entiran ku ne an gane da kyau ko su ma su baku wani entiran su kenan duka shi ma ne daga cikin almu'awada mala yace wa huwa al-asaru al-mutarattabu alaiha min at-tamliki wat-tamalluk shine tasirin da yake ta'allaka da ita na at-tamlik at-tamlik shine mallaka wat-tamalluk da kan mallakar ma wani ka ba wani shi dai ne al-akhdhu wal-mu'awada al-akhdhu wal-ata lakin idza karana biha ma yukhrijuha an ifadati hadha al-hukm sai dai idan aka hada wannan abubuwan wannan almu'awada kin wannan al'akhdhu wal ata'a kin da wani abu wanda yake hutar da ita daga wannan hukuncin wadhalika misali kal hazal kaman wasa wal istihza da izgili wa ghairi zalika da wanda ba wannan ba fa innahu yaslubuha ifadata hukmaha al madhkur to yana amshe mata hukuncin da aka ambatar mata ana gane da kyau ko aka ce al-akhdhu wal ata al-akhdhu wal'ata shi ne dukkanin wannan abin da aka zano suna shiga a ciki to amma niyya tana iya sawa su hita daga wannan hukuncin shi ne kawo misalu zalika misalin haka lauba'a insanun da a ce wani mutum ya sayar aushtara ko kuma ya saye wa huwa hazilun alhali cikin wasa ne yayi wannan fa innahu la yatarattabu ala aqdihi tamlikun wala tamallukun ba zai ta'allaka ga wannan kasuwancin da aka kulla ba mallaka ko kuma mallakarwa ko kuma mallaka li'anna al-maqsada huna domin manufa anan laysa huwa al-bay'u ba shi bane kasuwanci al-mufidu li tarattubi atharihi alaihi wanda yake hukunta hukuncin ya ta'allaka a kansa abin da yake nihi anan shine mutum ne yace wani na saida ma salulata shi kuma a niyyar ta wasa ce yake yi to wannan niyyar da ta wasa ce yake yi shi kenan ba za ta hukunta ni ba kasuwanci ana gane da kyau ko wanda na baka wanga abin na baka wanga abin kai da ma ka ja wannan dariyar me yake yi a wasa ce yake kenan wannan wasar tun da niyyar shi wasa ce ba za ta mi ba ba za ta mi ba ba za ta hukunta wannan ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan abin da yake nihi hatta a wajen kasuwanci niyya tana kasuwanci da kyauta da bayarwa duka niyya tana shiga a ciki saniyan tajri fil wakalat niyya tana shiga a wajen alwakalat an gane ko shine wakiltawa faminha ma law wakkala insanun ana min lokacin ya kusa zamu yi da sauri dan mu kare wannan wurin faminha ma law wakkala insanun ghayrahu daga ciki misalin da a ce wani mutum zai wakilta waninsa bishira'i farsin muayyanin akan ya so masa wani doki sananne au nahwihi ko abin da ya kama da haka fashtaral wakilu farasan sai wakili ya so wani doki fa fihi tafsilun yace to a wurin nan akwai rarrabewa in kana nawa shara'ahu lil, lil, lil muwakkili idan ya kasance niyyarsa da ya so dokin nan dan wanda ya wakilta sa ne au adafa al-aqda ila darahim al-muwakkili ko kuma ya jingina ƙulla. ya jingina kasuwanci ne ko ya jingina sayan ne zuwa ga kudin wanda ya wakilta sa ya ka ushira'u lil muwakkili to sayan zai kasance an so sa ne kenan dan me dan wakilin an ga ana gane da kyau yace wa inna washira'a li nafsihi idan ya so dan kansa aw adafa al aqda ila darahima nafsihi ko kuma ya jingina sayan ya jingina kasuwanci idan aka ce al'aqd ana nufin kasuwanci anan ya danganta da babin da yazo idan ya jingina sayan da yayi zuwa ga kudin kansa yaka ushira'u li nafsi sai kasance sayan dan nasa ne sai kasance abin da yaso kenan nasa ne wa kaza law adafa al'aqd ila darahima mutlaqa haka kuma idan ya jingina sayan zuwa ga kudi wanda ba ba na wancan bane wanda ya wakilta sa kuma ba nasa bane misali yace fa innahu idza nawa biha darahim almuwakkil idan yayi niyyar ya sayi ne da kudin wancan ya ka'u shira'u lil muwakkil to sayin zai kasance na wanda ya wakilta sa wa in nawa biha darahima nafsihi idan yayi niyyar a ya saye shi ne da kuɗin kansa ya ka'u li nafsihi zai faɗi a kansa abin da yake nuyi shine na wakilta malam abdul nasir ya so mini moto na bashi kuɗi ya so mini moto yanzu ya je kasuwa sai ya so moto to yanzu kai tsaye ba za a ce ba moton nawa ne dan ya sayo an gane ko sai an tambaye sa da niyyar wa ka so moton da niyyar ni ka so ma ko kuma akan ka so ma an gane da kyau ko niyya ta yi tasiri ko ba ta yi ba a ta yi tasiri haka kuma kudin da na basa ba da su ya tahi ba amma da ya tahi saye da niyyar kudin da na basa ne an gane ko to yayi amma idan tayi da niyyar ba da kuɗin da na bashi ba kenan ya ta'allaka dai da niyyarsa wannan shine kenan wallahu ta'ala alam saniyan tajri fi ihraj al mubahat wannan ka'idar tana gudana a cikin ihraz huwa tamalluk ihraz al mubahat tana gudana a wajen mallakar abin da yake mubah ma'ana wanda kowa yana iya mallakarsa al-ihrazatu abinda ake cewa al-ihrazat hiya istimlakul ashiya'il mubaha shine mallakar abin da yake halal ma'ana wanda ba na kowa bane fa inna niyyata wal qasda shartun fi ifadatiha al-milk domin niyya da manuwa sharadi ne na tafa'idantar da ka mallaki abin abinda ba na kowa bane sai in kai niyya ne zai zamantowa naka misalu zalika misalin haka ku ji wani misali mai mai damun kai لو وضع شخص إناء لو وضع شخص إناء تحت المطر da a ce wani mutum zai dora mai yake da suna wata ƙwarya ko wata roba ko wani kwano ƙarƙashin ruwan sama da suke zuba wata jamma a fihi ma'un sai ruwa suka tattaru a cikin wannan kwanan fa'iza wadda a zalikan ina idan ya kasance da ya dora wannan kwanan an gane ko bi kasdi jam'il ma'i da niyyar ya tattara ruwa ne wa ihrazihi ya mallake sai ya amfani da shi yasbahu malikan lahu to zai kasance wannan ruwan nasa ne an gane da kyau ko yace fa fil nan kuskure ne fa fil halati hadhihi to a wannan halin law ightasaba al ma'a ahadun yadmanuhu da ake wani zai dauki wannan ruwan ya amfani da su to da sai ya biya shi wannan ruwan dan ruwan nasa ne an gane da kyau ko yace wa amma idza kana qad wada al ina'a bi qasdi ghaslihi amma idan ya kasance ya aje kwanan ne da niyyar kwanan ya wanke ma'ana ruwan sama in sun bigi kwanan ya wanke an gane ko la bi qasdi jam'il ma ba wai da niyyar ya tara ruwa ba wa akhadaha ahadun sai wani yazo ya dauki ruwan ya amfani da su ya aje mishi kwanan shi la yadmun wannan mutumin ba zai biya sa ba an gane ko li anna sahibal ina'i domin shi mai kwanan lam yamlikil ma'a ruwan ba su kasance nasa ba li'adami sabqi niyyatin domin bai riga yayi niyya ba minhu lokacin da ya aza wannan da ihrazihi dan saboda ya mallaki wannan ba ko ana gane da kyau ba lokaci alwaqtu yudahimuna la sharahna akthar kadhalika as-sayd haka a wajen warauta falaw waqa as-sayd fi shabakati insani da a ce waqa as-sayd me yake da suna kihi misali zai hwada fi shabakati insani an gane da kyau ko a cikin me ake cewa shabaka wannan ragar-ragar na'am da a ce kihi zai hwada a cikin mun ba da misalin duniya an ce sayid komi yana shiga a ciki duk abin da ake horauta kullum ma yusadu ya tukul fi zalika kenan da a ce zai hwada a cikin wannan ragar ma'ana tarko ko raga da yayi ta wani mutum aw hufratin ko kuma wani rami min ardihi ta wannan ta kasar wannan mutunan yunzur za a diba fa in kana nashara shabaka idan ya kasance ya shehida wannan me yake da suna sangen ne ko wannan tarkon ne aw hafara hufrata ko kuma yayi rami li ajli istiyad dan saboda yayi farauta bihima da su fa innal fa inna sayda milkuhu to wannan lokacin abin da aka horauton zai kasance mallakarsa wa laisa li ahadin an ya'khudhahu kun babu wanda yake da dama ya dauki wannan abu wa in kana nashara shabaka idan ya kasance ya shinhida wannan tarkon ne litajfifiha dan ya bushe musamman in mun ce raga tunda ita ana shanya ta ta bushe aw hafara al-hufrata ko kuma yayi rami la li ajli al-istiyad ba dan yayi farauta ba fa innahu la yamlikuhu to ba zai mallakar abun nan ba wa li ghairihi an yastamlikahu bil akhdhi kuma waninsa yana da damar ya kama wannan abun yayi amfani da shi bil misali yattadhi al-maqal ku ne kuna wasar halbi sai ka halba kibiya li husni al-hazz sai ta halbo barewa bata mutu ba domin in ta mutu wannan kuma ai babu ma mai dama tun da ba dan farauta aka yi ba ya halbo farauta ya halbo mai ake cewa barewa barewa ta faɗi bata mutu ba sai wani mutum ya tsinkaye ta kawai sai ya zo ɗauki barewar ya zage kibiya ya aje sai kuka zo kai isko ɗan kibiya a wajen barewa a wannan lokacin wanda ya ɗauki barewar tashi ce ku ba taku ba ce dan buku yi da niyyar mi ba da niyyar farauta buku yi da niyyar mallakar wannan dabbar ba al'umuru bi makasidiha kina hatta a cikin horota tana shiga rabi'an na karshe ce tajri fi dhamanati wal amanat wannan ka'idar tana gudana a wajen abdamanat eh wajen mubah akwai ta ka'ida mai muhimmanci ita ma tana shiga a cikin al'umuru bi makasidiha suke cewa al-mubahatu tanqalibu ibadatun binniyati salihat abin da yake mubah asali ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba yakan iya rikice ya koma a baka lada amma in kai niyya mai kyau bil misali ya tadhil makan mutum ne ya kwanta da niyyar ya huta dan ya tashi kiyamul laili wannan kwanan da yake har ya halka ana rubuta masa ne lada dan ya jingina kwanan da ni ya jingina kwanan da ni ya jingina kwanan da ibada ana gane da kyau ko za ka ci abinci ka izanci wannan abincin don in ji karhin tashi da azumi gobe ko kuma don in ji karhin tahiya karatu to wannan abincin da kake za a baka lada a ciki domin alwasa'ilu laha ahkamul maqasid wannan kaidar na ji ta daure gobe ko daura ta gaba usul fiqh za mu sa shi wannan kaidar musamman a wajen usul fiqh za ku gane ta da kyau malai ce rabi'an tajri fi dhamanati wal amanat tana gudana a wajen abdamanat abdamanat shine biya an gane ko ba a cewa ramko domin shi ramko ya ta'allaka da bashi ne abdamanat ka hallaka wani abu to sai ka biya shi man atlafa shay'an fa alaihi damanuhu duk wanda ya lalata wani abu sai ya biya sa to daman wal amanat da amana wa masairuha kathiratun jiddan mas'alolin daman ramko ko biya da amana suna da yawa na farko allukuta shine tsintuwa fa in iltaqataha multaqitun bi niyyati hifziha idan mutum yayi tsintuwa dan da niyyar ya rike wannan tsintuwar an gane da kyau ko bi niyyati hifziha li malikiha dan ya kula ma mai ita wannan abin da ya tsinta kanat amanatun to wannan zai kasance amana ce a gare sa la tudmanu in ta lalace ba zai biya ba illa bi ta'addi sai idan ya wuce guna da iri wa in iltaqataha idan ya tsintu wannan tsintuwar bi niyyati akhdhiha da niyyar ya dauke ta ya mallake ta li nafsihi kansa kana fi hukmi al-ghasibi to yana a matsayin hukuncin dan kwace an gane da kyau ku fayadmanu to dan haka zai biya idza talafat fi yadihi idan ta lalace a cikin a cikin hannunsa bi ayi suratin kana talafuha ta kowace sura ce lalacewar ta kasance wal qawlu lil multaqiti kuma magana wadda za a aiki da ita ta wanda ya tsintuwa ce bi yaminihi da rantsuwarsa na rantse a cikin kuskure ne ta lalace to za a yi aiki aha bi yaminihi fi niyya kenan dangane da niyyarsa in yace na rantsi da niyyar kaza na to da rantsuwarsa za a yi a amfani law ikhtalafa fiha da za a ce za su samu sabani a ciki abin da yake nufi da wannan misalin wanda shine na karshe shine kai ne akan hanya kaga raƙumi na yawo ya halatta maza Allah yace ana ana ana tsintuwar raƙumi a sai ka ce kai bari in kama raƙumin ga in kula mai shi da shi in ha in yazo idan ka kama shi da niyyar zaka mi zaka kula mishi da shi an gane da kyau ko kuma tabbas da niyyar zaka kula mishi da shi ne to sai aka zo wannan raƙumin kuma a hannunka sai ya salwance ya mutu an gane da kyau ko to a matsayin amana raƙumin yake a hannunka in ya mutu za a duba akwai sakacinka baka bashi abinci ne ya mutu ko kuma ɗauri shi kai a wuri marar iska har ya mutu domin suke cewa al'aminu la yadmanu illa idza farrata aw kasara ka'ida ce wanda aka ba amana in abu ya lalace ba zai biya wannan abun ba sai in yayi sakaci an gane da jago al'aminu la yadmanu illa idza farrata aw kasara sai yayi sakaci sannan idan ya kasance da sakaci to sai ka biya to a'a kawai ka ga raƙumi akan hanya ba ma raƙumi ba abinda ma ya halatta a yi tsintuwarsa ka ga kuɗi akan hanya ko ka ga salula akan hanya kawai sai ka ɗauki wannan salular kuma kai tsaye kai da niyyarka ba wai don ka nemi mai ita ba kawai kai da niyyarka ka samu shi kenan ta zama halak malak taka ko mu ce haram haram taka Allah gane da ko domin innamal a'malu al'umuru bi makasidiha to a wannan lokacin kai barawo kake ba mai biwa ba mai tsintuwa kake ba amma in dan ka yi shela ka ɗoka to wannan lokacin kuma al'umuru dai har yanzu bi makasidiha a ƙarshe ma lai cewa hunaka abuwabun ukhra kathiratun akwai wasu babubbuka na daban masu yawa tandariju ahkamaha wanda hukunce hukuncensu suna gudana تحت هذه القاعدة كركشون ونن قاعدة الأمور بمقاصدها ولكننا نكتفي ما ذكرناه ما ليتي سيدي زام تكيت قابلنا مكزانو مع الإعراض عن ذكر المستثنى منها تاردا كود كي game da ambaton almustasna minha wanda suke da almustasniyata a ciki wanda shi ma mun yi bayanin shi a can baya khashiyatal itala don tsoron yan meke da suna littahin allati la yaqtadi hal maqam wanda wannan wurin ba zai bar mu yi damar haka ba domin an ce lil mubtadi'ina ko na yan farko ne kenan yace in mun fara da bayani kenan manufa ba mu same ta ba yan uwa masu girma kamar yadda ya faɗi wannan ka'idar tana da tana da ka'idodi masu yawa a karkashin ta da lokaci ya isa akwai ka'idodin da na so mu dan zano mai lokaci bai zai sama malaman mu suna nan kuma amma ni a yau a yau an shiga haƙina domin yadda muka yaje ne a awa biyu zan yi yanzu kuma ina da awa ɗaya da minti arba'in in ma a bani dama in ida ko kuma a yi alkawarin gobe za a bani dama in cinye minti na guda ashirin na'am ba mu matsala ko a yanzu ko sai gobe to Allah ya kai mu da rai an gane da kyau ko na tabbata da ɗalibai ba za su bari ba sai an biya ni haƙina wannan shi ne kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik da karshe muna maraba da Sheikh Sanusi hafizahullahu ta'ala an yi tashrifin mu sosai da wannan halartan domin a nan mafiyancin duk matasa ne idan muka samu datti za a gaban mu za mu ƙara shin ƙwarin gwiwa innal umura idan shubanu dabbaraha subhanallah yani ma baitin yake namancin da yanda yanda baitin yake ya shige mini yace al'amurra idan kasance matasa ne zalla yawa innal umura idan shubanu dabbaraha duna shuyukhi tarafi ba'dha khalala an ga ne ko al'amarin ya kasance matasa ne zalla masu dumin kai 'yan bana bakwai to za ka samu akwai za a samu tangarɗa amma idan akwai littiza suna wajjahawa to za ka gani abin ya kai daidai ya samu na alfahari da su a cikinmu kuma muna fatan allah ya kara musu tsawon rai don mu rika ganin su muna kara jin kwarin gwiwa na wannan tafarkin da muke a ciki domin su salaf ne a gabanmu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah